الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar talatin daidai ga watan zulka'ada shekara ta dubu da dari hudu da talatin da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace ma biyar ga watan goma shekara ta da sha uku. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi suka iya gabata na'am wala ila hukunci ladanin da ke kiran sallah bayan da shari'a yake ba ba lafazi ba ma'ana to kuma da wanda ke kwadaitarwa samun falala da ke cikin mai kwaikwayon kiran sallah malam da nan mutum yana yi bar su haka nan ko kana yi su da wai dangane da kiran sallah kiran sallah ibada ce mai zaman kanta wadda Allah ya shar'anta mana da nasti na alkur'ani da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam wanda duk wani abu wanda yake mai sunan ibada ba wani abu bane ba wanda yake na molanka cewa na ga ana yi nima bari na yi dole sai mutum ya je ya koya yanda komai da ka sani na addini zuwa ake wajen masana a koya to haka shi ma kiran sallah sabani kamar shi sabani game da yadda aka wayi gari mafi yawan ladanai inda za ka tara ladani goma a cikin goma sai ka yi sa'a za ka samu ɗaya wanda ya je takanas wajen malami aka koya masa ga yadda kiran sallah yake kuma a cikin ladani goma sai ka yi sa'a za ka samu biyu waɗanda za su yi kiran sallah kamar yadda ake bukata. don haka wannan kuskure ne kwaikwayon ladanin da ke kuskure a cikin kiran sallar shi wannan abu ne wanda yake sunna rashin iya kiran sallar ladani baya nuna cewa ba za ka kwaikwaye shi ba kuma duk iya abin da ake samu na sakamakon lada game da kwaikwayon ladani ko da ladani ne mai kurakurai inda ka yi saboda allah za ka samu sakamakon lada
malam yakan yi kama a hauharha yau a makka kuma a yi bayan haka nan da kwana biyu a yi sallah a wani wuri
wai yau in aka hau arafa bayan hawan arafa da kwana biyu a ce za a yi sallah kwarai sallah ta yi musamman in ba a samu labarin tsayuwa arafa amma idan ana da labarin tsayuwa ta arafa cewa yau tara ga watan zulhijja an tsaya a arafa to iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa shagari shine sallar layya kuma kasancewar yanka a rana ta farko ya fi wanda ya yanka a yini na biyu wanda ya yanka a yini na biyu ya fi wanda ya yanka a yini na uku domin kasancewar ubangiji subhanahu wa ta'ala na yaban bayi masu gaugawa a cikin ayyuka na alkhairi kuma ba a taba samun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an wayi gari yau layya ya jinkirta yanka layya shi ya ce sai gobe kamar yadda kauyawa galibi haka suke yi ba sa yanka layya sai washe gari sai sun zo sun ci sallah a maraya sannan washe gari su je su yanka layyar su lalle in har cin sallah za ku zo to me zai hana a yanka layyar a ran sallar in ya so a bar naman in ya so washe gari a je a yi shagalin sallah to don haka kasancewar in ba labarin tsayuwa arafa to dan mutum ya yanka bayan tsayuwa arfa da kwana biyu wannan babu laifi babu kuskure shi dai abinda bai ya dacewa ya zamanto yanka layya ya yi daidai da rana arafa ko kuma kafin rana arafa saboda ita layya iya abinda take biya shi ne tsayuwa arafa an gane ko maganar lissafin tsayuwar watan garinku ko mu ce ƙauyenku dole ka ajiye ka bi wato uwa alkariyu ko kuma mu ce tushen alkariyu ita ce makka birnin wato birane in dai aka ce yau tara ga watan zulhijja ko da a lissafin ku yau goma ga wata ne to ba maganar laye dole ku yi haƙuri wa gari a yanka domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan saukowa daga arafa a ran goma ga wata manzon Allah yake yin kalayya kuma haka ya sunanta mana na'am wani mutum ne yana da ka- kasuwa mara kyau haka amma yana sai da shi kuma sai ya samu mai kyau sai ya zuba azumi wani ana yin kiran shi a cikin shago
wai hada kayan kasuwa mai kyau da mara kyau zai iya zama algushi kwarai da gaske shine ainihin algushi idan aka ce algushi a hausa kenan in a larabce ne sai ka ce algish idan aka ce algish shine hada mai kyau da mara kyau musamman ta hanyar kayan sayarwa domin faɗar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mana gasha falaisa minna wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya wuce kasuwa manzon Allah sai ya ga tuliyar abinci sai ya nitsa hannunsa nitsa hannunsa ke da wuya sai ya ji lema a can ƙarƙashin ƙasa sai yake tambaya ga ɗan kasuwar ya ce mahara wannan kuma nake so na gani sai ya ce asabatu sama'u ya rasulullah ai ruwan sama ne ya taba shi ya manzon Allah manzon Allah sai ya ce da shi me ya hana ka sanya me lemar a sama in har mai saya ya gani yana da bukata ya saya sai manzon Allah ya ce da shi man gasha falaysa minna duk wanda ya mana algushi ya mana ha'inci manzon Allah ya ce baya da baya tare da mu ma'ana baya cikin mabiyana to dan haka in aka ce algushi shine hada mai kyau da mara kyau iya ka'ida ta shari'a idan abu biyu sun hadu kuma suna da bambanci ga mai kyau ga mara kyau in mai saya ya zo bayani zaka masa ga mai kyau kudinsa kaza ga mara kyau kudinsa kaza haramun ne ka hada domin wannan hadawa ita take zare albarka game da dukkan abin da mutum yake saye yake sayarwa an gane ko wannan shine sababin janyo dukkan wata asara da dukkan wani cikas da komawa da baya a cikin saye da sayarwa algushi shi yake janyo shi kwata-kwata allah na zare albarka a cikin dukkan kasuwar da babu gaskiya a cikinta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhikat barakatu bay'ihima manzon Allah yace da me saye da me sayarwa suna kan zabi a zartar da ciniki ko a fasa an gane ko sai ce malam ya tafarraka matukar ba su rarraba ba idan na zo kan hajarka na ce ina da bukata nawa zan bada kace kaza na ce a rage mu idan mun dandance ciniki mun daidaita an gane ko matukar ba mu rabu ba to ina da damar da zan ce kai na fasa saya kai ma kana da damar da zaka ce ka fasa sayar mu amma idan muka rabu na yi gaba to ba maganar in dawo in ce na fasa ko kuma ka bi baya na ka ce ka fasa don haka manzon Allah ya ce malam ya tafarraka matukar wato ba su rarraba ba don haka jahiltar hukunce-hukuncen saye da sayarwa ne mutum sai ya sayi kayanka wuni ɗaya wuni biyu sai ya dawo ya cewa ya fasa ba irin shi ke bukata ba wuni ɗaya ba ba wuni biyu ba ko minti biyu aka yi inda ya yi gaba ba maganar ya dawo ya ce ya fasa duk inda za a je a je inda alkali ne wanda ya san hukuncin addini to wannan ciniki ba zai tashi ba ya riga ya tabbata sai dai a lallashe ka ka rangwamta masa wannan ciniki shine ake kira da ikala a shahid sai manzon Allah ya ce fa in sadaka wa bayyana in da mai saye da mai sayarwa suka yi gaskiya a cikin cinikinsu kuma kowa ya bayyana hakikanin lamarin kayansa kai mai kaya ka bayyana kayan nan fa suna da illa ba su da kyau akwai domin akwai wani aibi tare da shi an gane ko ka bayyana masa fi sabilillahi iya sanin ka abin nan dina kurai ne shi ma kuma mai saya ya nuna maka gaskiyar al'amari yadda yake misali ya ce to ai a yanzu canji naira 330 shine jikka ba ya maka rufa-rufa ya ce a 325 ko 335 misali shi ne manzan Allah ya ce to waɗannan za a sanya albarka a cikin cinikinsu me ya janyo albarka a cikin cinikinsu shine yin gaskiya sai ya ce wa in katama in kwa suka sake suka ɓoye aibi shi mai saye da mai sayarwa wa kaza ba wato suka ma juna ƙarya manzan Allah ya ce muhikat barakatu bai ihima za a shahe albarkar cinikinsu to don haka dai a takaice hada kaya mai kyau da mara kyau wannan shine ake kira da algush wannan kuma haramun ne a shar'anci an gane ko duk mai haka ba zai ga albarka a cikin al'amarinsa don haka manzon Allah da ya nutsa hannunsa da ya ji lema manzon Allah sai ya ce menene wannan sai ya ce ya rasulullahi asabatu sama ya ce ruwan sama ne ya taba shi azan Allah ya ce to me zai hana ka sanya me lemar a sama in har mai saya ya gani yana da bukata ya saya haka nan da halinsa azan Allah sai ce da shi mana gashiya falaisa minna duk wanda ya mana ha'inci ya mana algushi manzan Allah ya ce baya cikin mabiyan wannan kalima ta falaisa minna shi ke nuna cewa algushi babban laifi ne daga cikin manyan laifuka wanda sallah da azumi da zakka da dukkan wasu ayyuka na ibada ba sa kankare zunubinsa abin da ke kankare zunubinsa abu ne ɗaya-ɗaya tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ka'ida malamai suka ce duk abin da allah zai ce ba shi ba mai kaza ko manzon sai ce ba ni ba mai kaza to wannan na nuna cewa babban laifi ne na'am
kuma da ɗan kasuwa wanda zai gaban bauta daga wannan mai samu ne ko kuma suna da wata alaƙa da wani ne ka bambanta kamar firigin na na abu wai bambanta kayan kasuwa ɗaya wani ka sayar masa jikka wani ka sayar masa jikka da hamsin wannan kana sayar masa a jikka saboda cewa ɗan uwanka ne ko amininka ne ko kuma abokin cinikinka ne na yau da gobe wannan ku hanya ta kawo shi ya taya ka sayar masa jikka da hamsin wannan ya halatta kayan kudi guda kayan kasuwa guda kudi ya bambanta wani a saida mai jikka wani a saida masa dari uku wani a saida masa dari da hamsin wannan ya halatta iya abin da baya halatta kayan kudi guda in kudi hannu ne kaza in kuma bashi ne kaza wannan shine baya halatta an gane ku shine kenan ciniki biyu a cikin ciniki daya misali na zo na ga kayanka ina bukata sai ka ce da ni in har kudi za ka ban take yanki to zan sayar maka da jikka amma in sai wata ya mutu to jikka da hamsin za ka bada wannan haramun ne kamar yadda nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya yi hannun ciniki biyu a cikin ciniki guda haka malamai suka suranta shi kayan kuɗi ne guda kuma farashi ya bambanta in kuɗi hannu ne kaza in kuma sai wata ya mutu kaza ne na'am wani ya halitta in za ka yi sallah a inda ake bayyana karatu ka bi wanda yake yi a asali
wai misali mai sallar asuba zai iya bin mai azahar kamar misali ba ka yi asuba ba ka manta ka shagala ka zo masallaci sai ka ga an tada ikama ta sallah azahar sai ka tuna cewa ba ka yi asuba ba shi ya halatta ka bi su da niyyar asuba kwarai da gaske idan an yi biyu kana da damar da za ka salamci sannan kuma ka tashi ka kabbara ka bi shi ka samu biyu sannan kuma in an gama ka cikin biyu ka samu azhar ka samu isha a cikin jira ko in an yi biyu ka yi jiran liman in ya ci ko biyunsa ya salamce sannan ka salamci in ka salamce sannan kuma ka tashi ka yi wa azhar ɗinka ko kuma ka bi shi da niyya azhar in an gama azhar sannan ka tashi ka yi wa asuba ɗinka an gane ko don haka kasancewar rashin bayyanawa ta liman wannan bai shafe ka ba in dai koyi za ka yi da liman sawa'an sallar da yake koyi karatu kai in wadda ake bayyanawa ce ya koyi karatu wannan bai shafe ka ba wanda kar mu manta bayani ya gabata maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in za ku je sallah ku je sallah halin wato akwai nutsuwa tare da ku da girmamawa kar ku je ma sallah kuna guje-guje sai ce abinda kuka tarda ku sallata abinda ya kuce muku ku cika idan ka zo sallar isha biyu sun kuce ma na farko ka samu biyu na karshe wannan biyu na karshe fatiha ce kadai ba sura to amma kai a matsayinka matsayin biyu na farko suke masu fatiha da sura idan ka tashi biyu zaka kawo fatiha ba sura an gane ko wannan shine ka'ida domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shayi da mu wa ma fatakum fa'atimu abin da ya kubce muku wato ku cika darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul hajj mun tsaya ƙarshen wato babi na 82 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 83 قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في حج الصبي قال حدثنا محمد بن الطريف الكوفي وابن خليفة البجلي أبو جعفر قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الدرير عن محمد بن سوكة هو الكوفي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه, عنه حديث غريب قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني حديث محمد بن طريف قال أبو عيسى وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام وكذلك المملوك إذا حج في ريكه ثم أوتك فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنه ما حج في حال ركه وهو قول سفيان الثوري والشافعي هو محمد بن إدريس وأحمد وابن محمد بن حنبل الشيباني وإسحاق وابن إبراهيم باب قال حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت بن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير هو المكي عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية الإمام الترمذي الله يجي كنسا كيتشيوا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin hajjin yaro karami idan aka ce asabi wato shine ɗa kafin balaga wanda yaro idan yana cikin ciki iya abin da ake kiran shi a larabce wato shine aljanin kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa iza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum ku tuna lokacin da kuke jinjirai a cikin cikin uwayenku mata don a wannan lokaci kowa ba wata tsiya ba ne baka san gaba balantana baya ajinna jam'i ne na jani ɗa da ke cikin cikin mahaifiyarsa an ce masa jani domin idaniya ba ta iya hango shi ko da za ta iya hango shi a ci gaban zamani dole sai an sanya wata na'ura amma a haka ka kalli ɗa a cikin cikin mahaifiya ka ce ga ɗa ga inda yake namiji ne ko mace wannan idaniya ba ta iya gano shi kamar yadda aljani ba a ce masa ba aljan face idanu ba sa gano shi haka aljanna ba a ce mata ba aljanna illa kasancewar domin idaniya ba ta ganin ta a nan duniya kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun don haka ibnu faris ko kuma mu ce malaman lugha suka ce duk kalima ta larauci wadda kaga ta kunshi jimu da nun to abinda take badawa na ma'ana shine buyewa don haka aljani ake ce masa jin domin idaniya ba ta ganin sa jinjiri a cikin mahaifiyarsa ake ce masa janin domin idaniya ba ta ganinsa aljanna an ce mata aljanna domin kasancewar wato ba a ganinta haka garkuwa an ce mata junna domin kasancewar abin da ke bayanta ba a hango wanda mayaki ke kare gangan jikinsa game da saran takobi ko sukan mashi ko halbin kibiya to don haka in ɗa ya fito daga cikin cikin mahaifiyarsa to wannan suna ya riga ya gushe a wannan lokaci in ma a ce ɗifil ko a ce sabi ko a ce gulam duk da cewa gulam ana amfani da shi sai in yaro ya warware a takaice dai lafazin sabi kafin yaro ya balaga shine ake amfani da wannan kalma wanda jam'unsa shine subiyan to shine anan yace wato game da hukuncin hajji wato ta yaro karami shin ta yi ko ba ta yi ba shine zamu ga amsar a ƙarƙashin hadisin da malin ya zo da shi shi ne a nan jabir ibn abdullahi al-ansari allah ƙara musu yarda ke cewa rafa ati mura'atun sabiyyar laha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta ɗaga ma manzon allah sallallahu alaihi wasallama jinjirinta yana kan hanya ta zuwa makka ita wannan mata mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya iso sai ta daga yaron ta nuna masa faƙalat ya rasulallah sai ta ce ya manzan Allah ali haza hajj shin wannan yaro yana da sakamakon lada na hajji in an yi da shi an gane ko lamun anan ala babiha sabani ga wasu malamai da suka tafi akan cewa lamun anan bi ma'ana ala ali haza hajj suka ce a ala haza hajj shin wai akwai wajabcin hajji akan wannan da haka wasu suke ganin yaro karami ma hajji wajibi ce a kansa amma a magana mafi inganci hajji ba wajibi ba ce a kan yaro sharaɗin hajji ta zama wajibi a kan yaro ko kuma ce duk wani aiki na ibada wato shine balaga domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu an ɗauke alƙalami na rubuta laifi game da mutane uku farko manzan Allah ya ce mai bacci sai an kai lokacin da ya farka an gane ko duk abin da mutum ya yi a cikin bacci to ba maganar laifi a kansa yanzu misali ka ajiye wani abu a kusa a kusan mai bacci yana bacci sai ya sanya kafa ya haure ba shi da laifi a wajen ubangiji subhanahu wata'ala kuma ba magana a sashi ramuwa na biyu sai yake cewa yaro karami manzan Allah ya ce sai ya balaga alkalami zai hau kansa na in ya yi laifi a rubuta masa laifi cikon na ukunsu manzan Allah ya ce mahaukaci sai an kai lokacin da ya shiga hayyacinsa to don haka a nan abin da take tambaya alihaza tsawabu hajj shin wannan yaro yana da ladan haji in har yayi qala na'am manzo Allah ya ce kwarai da gaske walaki ajr kuma ke ma kina da ladan kamashu an gane ko tana da ladan kamashu ma'ana in ka ja yaro kai aikin haji da shi yana da ladan haji kuma kai ma kana da ladan kamashu saboda ka'ida duk wani aiki na alkhairi in mumini ya yi jagora akan wannan aiki yana da lada cikakke tamkar yadda za a ba mai aiki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa man dalla ala khair kafa'ili duk wanda ya nuna ma wani aiki na alkhairi ya aikata to tamkar wanda ya aikata don haka anan manzon Allah ya ce na'am kwarai da gaske wannan yaro yana da ladan hajji kuma walake ajir kuma kema kina da lada cikakke to don haka jumhurin malamai daga cikinsu akwai al'imamu shafi'i da al'imamu malik da al'imamu ahmad da sauran magabata sun tafi akan cewa hajjin yaro karami hajji ce ingantacciya kuma yana samun sakamakon lada akan wannan hajji a wajen ubangiji subhanahu wata'ala duk da cewa wannan hajji ba ta tsaya masa matsayin hajji ta musulunci wadda allah ya farlanta ma bayinsa wanda kamar yadda karin bayani na malamai zai zo nan gaba tare da cewa al'imamu abu hanifa na ganin cewa yaro karami in ya yi hajji wannan hajji bata inganta ba amma akan iya yi da shi ma'ana don kurar da shi an gane ko lokacin da ta zamanto wajibi a kan shi kenan ba wahala daman ya saba yi to amma wannan hadisi hujja ne a kan shi shi al'imamu abu hanifa Allah ya ji kansa domin wannan tambaya ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ali haza hajj shi wannan yaro na da sakamakon hajji in yayi ƙala na manzan Allah ya ce kwarai kaga inda hajjin yaro karami ɓatacciya ce ba ta yi ba da manzan Allah ba zai ce ba ina kuma duk da haka manzan Allah sai ce wa laki ajir kuma kina da lada wanda yake cikakke don haka a nan malam sai yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan abbas allah ƙara musu yadda wanda hadisin zai iya zama a ƙarƙashin baban wanda shi ma hadisi ne ingantacce kamar yadda yake cikin sahihu muslim manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana kan hanyar zuwa makka yaya da zango a wani dawa da ake kiran shi rauha wata mata sai manzon Allah ya haɗu da wasu jama'a sai yake cewa mane kau kuka suwa ne ne sai suka ce al-muslimu mu dai jama'a ne na musulmi a gane ko sai suka ce mana an kai kowa ne ne sai ya ce rasulullah manzo ne na ubangiji subhanahu wata'ala a lokacin nan daga cikin wannan jama'a wata mata sai ta daga yaranta sai ta ce ya rasulallah ali haza hajj shin wannan yaro yana da ladan haji in an yi da shi qala na'am wa laki ajr manzon Allah ya ce kwarai kuma kina da sakamakon lada a wajen ubangiji subhanahu wata'ala to shine malam yayi ishara cewa a wannan babi akwai hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda na cikin sunani Abi Dawud da sahihu Muslim da kuma sunanin Nasa'i wanda hadisin zai iya zama a karkashin baba sannan malam sai ya zo da hadisin wato shine Muhammad ibn Yusuf daga As-Sa'ib ibn Yazid Allah ikara masa yadda ke cewa hajja abi hajja bi abi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi hajjatil wada yace mahaifina yayi hajji da ni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma a hajjinsa wato ta bankwana ya ce wa anabnu saba'i sini a lokacin nan ina ɗan shekara bakwai an gane ko shi wannan sahabi ke ba da labarin mahaifinsa ya yi hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma hajjin bankwana a wannan lokaci yana ɗan shekara bakwai wannan ke nuna mana kamar yadda wasu malamai suka tafi akan cewa yaro akan iya zuwa makaranta da shi in ya kai shekara bakwai domin yakan hankalci abubuwa da dama kenan a wannan lokaci ya dan fara shiga hankalinsa domin wannan sahabi yana dan shekara bakwai ya san yana tuna da cewa a wannan shekara ne mahaifinsa ya haji tare da shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dadin fa'ida duk da cewa iya abin da ka'idar malamai suka ajiye zuwa kai yaro makaranta babu kayyadewa game da wasu shekaru in yaro ya kai ya hankalta ya san me ake faɗa masa to wannan ko yana ɗan shekara biyu ne akan iya kai shi makaranta kamar yadda wani sahabi yake cewa ba na mantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo mana ziyara ya sanya aka ciko masa guga da ruwa manzon Allah da ya gumsa sai ya furza mun a fuska ya ce a wannan lokaci kuma ina ɗin shekara hudu don haka shi da imamu ahmad da sauran malamai suka ce duk lokacin da yaro ya kai ina bambanta tsakanin jaki da saniya to ya halatta a kai shi majalisi na malamai ya je ya zauna ya saurari karatu a takaice dai wannan sahabi yana gaya mana yana ɗan shekara bakwai mahaifinsa ya yi hajji tare da shi ya yi hajji da shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan dalili ne tabbatacce wanda ke nuna cewa hajjin yara kankana hajji ce ingantacciya inda kuskure ne to Allah ba zai tabbatar da muminai akan wannan da Allah ya turo sako ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam al'imamu turmizi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin hadisin na cikin sahihul bukari sannan hanya ta gaba wato shine riwaya ta muhammad ibn al-munkadir daga jabir ibn abdullahi al-ansari daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama kwatancin wannan hadisi yani shine hadisin Muhammad ibn Tariq kenan hadisin da malam yazo da shi a farkon babe yana da wata hanya ta daban sabanin waccan hanya Muhammad ibn Tariq sannan Abu Muawiya sannan Muhammad ibn Suka sannan Muhammad ibn Munkadir wannan hanya da malam yi ishara riwaya ce ta Kutaiba daga Qasa'a ibn Suwaid al-Bahili sannan daga Muhammad wato ibn Munkadir don haka kenan ita wannan hanya wannan sanadi na biyu kenan shine al-isnadul adi saboda kasancewar tsakanin malam da muhammad ibn al-munkadir mutum nawa ke akwai mutum biyu kutaiba da qaza'a ibn suwaid al-bahili a wancan sanadi na farko tsakanin malam da muhammad ibn al-munkadir akwai muhammad ibn darif sannan akwai abu muawiya sannan wato akwai muhammad ibn suka sannan muhammad ibn munkadir to don haka nan ishara ce malam ya yi cewa akwai wato kenan riwaya daga jabir Allah ya kara masa yadda kenan kwatancin waccan riwaya kenan ta Muhammad ibn Darif kenan wannan hanya ta Kutaiba ibn Sa'id sannan malam ke cewa an rawaito wannan hadisi daga Muhammad ibn al-Munkadir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin hadisi mursal wanda in aka ce hadisi mursal kamar yadda bayani ya gabata shine tabi'i ya ɗaukaka dangane zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tabi'i ya ce manzan Allah ya ce kaza ko kuma ya ce manzan Allah ya aikata kaza wanda in aka ce tabi'i wanda ya ga sahabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in ku aka ce sahabi shine wanda ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to don haka shi hadisi mursal matsayinsa dai hadisi ne ba'ifi don haka shine anan malam yayi isharar cewa an rawaito daga Muhammad ibn al-Munkadir daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne mursal amma a takaice duk waɗannan riwayu da suka gabata riwayu ne ingantattu waɗanda suke tabbatar da ingancin hajjin yaro karami shine malam ke cewa wa qad ajma'a ahlul ilmi tabbas malamai sun haɗu anna sabiya a bisa cewa karamin yaro idza hajja qabla an yudrik idan yayi hajji kafin ya balaga fa alaihi alhajju idza adrak na kan shi wata hajji ta musamman lokacin da ya balaga an gane ko waccan hajji tashi matsayin ta nafila ne amma duk lokacin da ya balaga in Allah ya hure masa to dole ne ya je ya yi hajji waccan hajji bata sauke masa ba hajjin musulunci don haka malamai suka ce la tujizu anhu tilkal hajjatu an hajjatil islam wannan hajji ba ta wadatar da shi game da hajjin musulunci wadda Allah ya farlanta ma bayansa domin waccan hajji ya yi ta a matsayin ba wajibi ba ce a kan shi a matsayin ta nafila ce sai suka ce wa kazalikal mamluk haka nan bawa idza hajja fi riqi in yayi hajji a lokacin da yake bauta ثم أوتيك sannan aka ‘yantar da shi fa alaihi hajju iza waje da ila zalika sabila na kan shi wata hajji ta musamman ita ce hajjin musulunci in har ya samu wato dama zuwa ga hajji ma'ana ya mallaki guziri tare da hanya amintacciya a karan kansa da dukiyarsa an gane ko yana da hali kenan zuwa da zawato wannan hajji ta zama wajibi a kansa me yasa saboda bawa hajji ba wajibi bace a kansa domin da shi da duk abin da ya mallaka mulki ne na mai gidansa ko da mai gidansa ya ba shi izinin ya je ya yi hajji to wannan hajji ba ta tsaya masa a matsayin hajjin musulunci randa Allah ya sa ya sami yanci ya zama ɗa to in yana da hali dole zai je ya yi hajji don haka yana daga cikin sharɗa guda biyar na hajji kamar yadda malamai suka tabbatar sharaɗi na farko shine musulunci sharaɗi na biyu wato balaga sharaɗi na uku cikar hankali sharaɗi na hudu yauci kina mutum ya zaman tuɗa sharaɗi na biyar wato shine samun dama kenan kana da dukiyar da za ta wadace ka zuwa da zawa tare da hanya lafiyayya ba abin da zai taba mutuncinka ko rayuwarka ba abin da zai taba dukiyarka to don haka a nan kenan mun ga cewa da bawa da yaro karami hajji ba wajibi ba ce a kansu amma in sun yi hajji ta yi kamar yadda bayani ya gabata duk lokacin da malam ya yi babi ba tare da wata tarjama ba haka ya yi shi a sake to yana da alaka da babin da ya gabata don haka a nan sai ya zo da hadisin jabir ibn abdullahi al-ansari wanda yake cewa kunna iza hajjajina ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mun kasance idan muka yi hajji muka fita hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kunna nulabbi anin nisa mun kasance muna yin talbiya a madadin matan da suke tare da mu ma'ana su suke ma mata talbiya mata ba sa yi wa narmi an sibiyan kankanan yara kuma muna yin jifa a madadinsu mu je mu yi musu jifa jifa na ran goma ga wata da sha ɗaya da sha biyu da sha uku tare da cewa wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne wanda yake za'ifi domin yana da illa kamar guda biyu illarsa ta farko wannan marwaici da ake kiransa ash'af wato ibn sawwar wanda matsayinsa za'ifi ne a wajen malaman hadisi illa ta biyu abu zubair al-makki abu zubair al-makki marwaici ne wanda yake mudallis an gane ko shi kuma duk lokacin da aka samu marwaici mudallis ya zo da siga ta an ana ya ce daga wani ta wannan matsayin hadisin ba'ifi saboda daga wani baya nuna cewa ka ji wannan labari amma duk lokacin da ka ce na fulan ko kuma na fulan ko kuma anna fulanan kala kaza duk da cewa anna ita ma suna haɗa ta da ita da an in marwaici ya zo da wannan cewa lalle wane ya ce kaza ko kuma daga wane to wannan matsayin hadisin ba'ifi ne dole sai ya sarraha ya ce haddasana fulan wane ya ba mu labari ko an ba'ana ko akhbarana ko kuma sami'tu fulana to anan abu zubair sai yake cewa an jabir wato daga jabir an gane ku don haka wannan hadisi bai inganta ba shine anan malam yace haza hadisun garib yace wannan hadisi hadisi ne ba'if wanda malam in yace garib abin da yake nihi ba tare da wannan ba ba tare da ya dada wata kalma ba domin so da yawa yakan iya cewa garibun hasan hasanul garib to anan garaba yana nihin garaba ce wanda take nisbiya amma idan yace garib to abin da yake nihi da lafazin garib bi ma'ana ba'if kadai hadisi ne ba'if don haka sai ya ce la na arifuhu illa min hazar washi malam ya ce ba mu san shi ba kawai illa ta wannan fuska fuska ɗaya ɗaya an gane ko na kenan muhammad ibn ismail alwasidi daga ibn numair daga ash'af ibn sawar daga abu zubair daga jabir ibn abdullahi al-ansari don haka sai ya ce wa qad ajma'a ahlul ilmi malamai sun yi ijma'i ala anna mar'a a bisa cewa mace la yulabbi anha gairuha wani baya mata talbiya a madadinta yanda kowa yake yi haka ita ma za ta yi an gane bal hiya tulabbi an nafsiha sani dai ita ma za ta yi talbiya a madadin kanta yanda maza suke labbaik Allahumma labbaik ita ma mace haka za ta yi amma wa yukrahu laha raf'u sauti bit talbiya an karhanta mata wato ɗaukaka murya ba a buƙatar ta ɗaukaka murya irin yadda maza suke ɗagawa shi ne kawai bambanci amma ba maganar namiji ya yi talbiya a madadin mace yadda namiji yake yi haka za ta yi bambancinta da namiji wato daga murya yaro karami haka nan in zai iya yin jifa sai a kai shi ya yi in ba ya iya bayi sai mutum ya je ya yi a madadinsa a takaice hadisin hadisi ne ba'ifi bai inganta ba inda ya inganta zai iya zamantowa kenan dalili ne game da cewa mace ba ta yin tarbiyya sai dai a yi mata to bai inganta ba kenan sai mu koma asali yanda aka shar'anta ma maza haka aka shar'anta ma mata in ka bambanta dole za ka zo da dalilin da ya bambanta an gane ko in hadisi ne sai in ya inganta ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma jaa fil hajji an shaykh al kabir wal mayyit قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أنه قال حدثني سليمان بن يسار أنا عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة من خثأم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريدة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البئير قال حجي عنه قال وفي الباب أنا علي وبريدة وحسين بن عوف وأبي رزين, رزين وأبي رزين الأقيلي وسودة بنت زمعة وابن عباس رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح وروي عن ابن عباس عن حسين بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسألت محمدا يعني ابن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات فقال أصح شيء في هذا الباب ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد يعني البخاري ويحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه قال أبو عيسى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري هو سفيان هو سفيان وابن المبارك هو عبد الله المروزي والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت وقال مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني إذا, أو إذا أوصى أن يحج عن حج عن وهو وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج وهو قول ابن المبارك والشافعي باب قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق وابن حمام الهمري الصنعاني عن سفيان الثوري عن أبي عن عبد الله بن عطاء أنه قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تهج أفأهج عنها قال نعم هجي عنها قال وهذا حديث حسن صحيح باب منه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن النعمان بن سالم عن عمرو بن عوس عن أبي رزين الأقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج لا يستطيع الحج ولا الأمرة ولا الظأن قال حج عن أبيك واعتمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما ذكرت الأمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره وأبو رزين الأقيلي اسمه لكيك بن عامر wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yin hajji a madadin dattijo ko mamaci shin ma'ana mutumin da girma ya cin masa za a iya masa hajji ko wanda Allah ya karbi rayuwarsa shine za mu ga wato amsar wannan tambaya shine ya ce ma ja a fila hajji an shekhin kabira abinda ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na yin hajji a madadin dattijo wato da mamaci shine ya ce wal mayyit to shine anan malam ya shigo da hadisin abdullahi dan abbas daga dan uwansa shine al-fadl ibnu abbas Allah ya kara musu yadda al-fadl ke cewa lalle wata mata min khaf'am wato daga wata kabila ta khaf'am wanda kabila ce yamaniya wannan mata ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce inna abi adrakathu faridatullahi fil hajj wa huwa shaykhun kabira ta ce ya manzon Allah lalle mahaifina farilla ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya wajabta ma bayansa masu hali wato na yin hajji ta ce ta riski mahaifina a lokacin nan yana dattijo wanda karfi ya ƙare don haka ta ce la ya staƙi'u an ya stauya ala bahar alba'ir baya iya wato tabbata akan bayan ragumi in an ɗora shi ma baya iya zama saboda tsuha an gane ko ma'ana ba zai iya rike akalar ragumi ya tuka shi da kanshi ƙara sai manzan Allah ya ce da ita hujji anhu wato je kiki masa hajji a takaice tambaya ta yi shin na iya masa hajji manzan Allah ya ce kwarai je kiki ya hajji a madadinsa wannan na nuna mana duk abu wanda yake na ibada in ka jahilce shi baya halatta ka kaɗi gaba ka aikata ba tare da ka yi tambaya ba kamar yadda Allah ya wajauta mana tambaya game da duk abin da muka jahilci hukuncinsa na addini ubangiji ta'ala ke cewa fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamu don haka ita wannan mata ta tabbata lalle hajji ta zama wajibi akan mahaifinta tunda yana da hali to amma tsufa ya cin masa ko an dora shi rakumi baya iya tabbata akan al-istiwa anan bi ma'ana al-istiqrar an yastawiya ai an yastakirra shine tace la yastaqiu an yastawiya ala bahr al-bayr baya iya tabbata a gadan bayan raƙumi in an dura shi shine take tambaya yaya za a yi zan iya masa hajji manzon Allah sai ya ce hujji an huje kiki masa hajji wannan kuma yana daga cikin cikar biyayya ta ƴaƴa muminai ga mahaifansu duk wani aiki wanda yake na alkhairi wanda wani yakan iya ma wani to in kana da hali kama mahaifinka an gane ko kuma wannan na nuna mana mazan jiya ko kuma mu ce mazan jiya da matan jiya waɗanda suke da tsantsar biyayya ga mahaifansu nan tambaya take ya rasulullahi zan iya masa haji manzon Allah ya ce kwarai je kike masa haji hujji anhu lafazin hujji fi'ilul amr ne domin min hajja ne ya hujju hajjan an gane fi'ilul amr sai ka ce hujja to don haka wannan kuma ya ulmu khafaba ce kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce fa kuli washrabi wa qarri aina kaga kuli wannan ya ulmu khafaba ce asalin fi'ilkin shine kul washrabi ainihin sa washrab ne sai aka ce washrabi wa qarri aini aina wa qarri aina to shine a nan manzon Allah ya ce da ita hujji anhu je kike hajji a madadinsa yi masa hajji ƙarin bayani zai zo nan gaba wane ne yakan iya ma wani hajji a takaice dai wannan na nuna mana in mutum ya kasance tsuha ya cin masa a tura shi ya je hajji zai iya wahala wannan ana iya biya ma wani je ya yi masa don haka kuma sai ka kiyasta a kan rashin lafiya rashin lafiyar da ba a tsammanin warkewarta mutumin da yana da rashin lafiya kamar misali ko makautaka ko gurgunci ko wata dai rashin lafiya haka wadda ba za ta iya ba shi damar ya je ya haji to wannan sai a je a yi masa kamar yadda a nan dattijo ne baya iya tabbata a kan ragumi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da izinin cewa akan iya masa hajji shine ma yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga aliyu dan abi talib da buraida ibn al-husayb da husayn ibn auf da abi razin al-uqayli da sauda bintu zama'a matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba malam ke cewa hadisin al-fadl ibn abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce don haka an rawaito daga abdullahi dan abbas daga hussein ibn auf al-muzani daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma aka rawaito daga abdullahi dan abbas daga sinan ibn abdullah al-juhani daga ammarsa me ake kira da amma ita ce wato baba ne in aka ce baba ne a hausa ita ce yar mahaifinka ko kanwar mahaifi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan an rawaito daga abdullahi dan abbas daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da cewa wani yakan iya ma wani hajji shine al-Imam Tirmidhi ke cewa wa sa'altu Muhammadan an hadhihi riwayat na tambayi malami na shine Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari dangane da waɗannan riwayu daban-daban faqala sai yace da ni asahhu shay'in fi hadha al-bab mafi ingancin hadisi a wannan babi babin da ke bayani game da ma dattijo hajji ko mamaci ya ce ma rawa ibn abbas an al-fadl ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da yafi inganci ko kuma riwaya da tafi inganci shine hadisin da abdullahi dan abbas ya rawaito daga dan uwansa al-fadl ibn abbas shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan hanyar ramadan yazo da ita a burkon baba an gane ko anan kuma wajen hanya nawa ya mana ishara bayan waccan hanya ta farko sannan ga hanyar abdullahi dan abbas daga hussein ibn auf al-muzani sannan kuma ga riwayarsa daga sinan ibn abdullahi al-juhani daga ammarsa daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama kuma ga wata hanya ta musamman wadda ta shi ce to amma imam bukhari ya ce masa hanyar da ta kowace inganci ma'ana hadisin da ya fi inganci kenan riwayar shi abdullahi dan abbas daga dan uwansa al-fadl ibn abbas daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam الإمام البخاري يجي ويهتمر أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم wato yakan iya yiwuwa abdullahi dan abbas ya ji wannan hadisi daga dan uwansa alfadul ibn abbas kuma ya ji daga wani na daba kamar yadda a can kenan malam ya yi isharar riwayarsa daga husayn ibn auf al-muzani sannan kuma da riwayarsa daga sinan ibn abdullahi al-juhani shine yace yakan iya yiwuwa shi dan abbas ya ji hadisin daga dan uwansa al-fadl kuma ya ji shi daga wani sahabi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa arsalahu ya sarayar da tsanin da ke tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan shi ba a karan kansa ba gaba da gaba ya ji an gane ku shine anan ya ce wa arsalahu kenan ya sare yadda tsanin da ke tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tsanin da ke tsakanin sa a can dai akwai al-Fadl ibn Abbas sannan kuma akwai Husayn ibn Auf al-Muzani akwai kuma Sinan ibn Abdullah al-Juhani amma anan me yace sai ya ce wa ruya an ibn Abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye to abinda muke tambaya idan sahabi ya sarayar da tsani wanda yake tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai yake da tabi'in da ya sarayar da sahabi ya ce manzon Allah ya ce kaza akwai bambanci shi mursal na sahabi sahihi ne an gane ku domin kasancewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bayani ya gabata ba su ɗaya ba su biyu ba yabo da fallasa na malaman hadisi baya shafar su gaba ɗayansu adalai ne ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya addala su daga saman bakwai ya tabbatar mana cewa sahabban manzon Allah gaba ɗayansu adalai ne don haka cewa wannan sahabi adali ne ko ba adali ba ne wannan bai shahi mu ba ina kake da ta cewa game da wanda ubangiji ta'ala ya tabbatar da adalcin shi don haka kenan yabo da fallasa na malaman hadisi na taka birki akan tabi'ai baya isa ga sahabbai to anan shi tabi'i da ya sarayar da tsanin da yake tsakanin sa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaza irin sa da imamu Malik da imamu Abu Hanifa suka ce hadisi mursal hadisi ne sahihi menene hujjar ku suka ce domin shi tabi'in da ya sarayar da wannan bai sarayar da shi ba illa face ya amince masa jumhurin malaman hadisi suka ce hadisi mursal matsayinsa hadisi ne ba ifi in dai tabi'i ya ce manzon Allah ya ce kaza to wannan hadisi hadisi ne ba ifi me yasa suka ce domin takan iya yiwuwa sahabi ne in har an samu tabbas sahabi ne to wannan ba matsala amma wai kan iya kasancewa kuma ɗan uwan shi ne tabi'i an gane ko yakan iya kasancewa ɗan uwan shi ne tabi'i domin an samu riwayar tabi'i daga tabi'i kafin a kai kan sahabi sai da aka samu kusan mutum goma to yanzu in ɗan uwansa ne tabi'i kaga a nan akwai sauran aiki wannan tabi'in sai an san amintacce ne ko ba amintacce ba ne ba to don haka magana mafi inganci mursal na tabi'i an gane ko kuma mu ce mursal hadisi mursal wannan matsayin shi hadisi ne ba ifi sai dai in mursal sahabi ne in sahabi ne ya sare yadda dan uwan shi sahabi ya ce manzon Allah ya ce kaza to wannan matsayin shi hadisi ne ingantacce domin ko ma wane ne sahabi in dai ko ba a san shi ba to wannan adali ne a matsayin shi adali ne to don haka shine ya ce sun marawa haza an nabi sallallahu alaihi wasallam sannan abdullahi dan abbas sai ya rawaito wannan hadisi kai tsaye daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama wa arsalahu ya sarayar da kenan tsanin da yake tsakanin shi da manzon allah sallallahu alaihi wasallama domin shi ba gaba da gaba bai ji kar mu manta can ya ji daga ɗan uwan shi al-fadl ibn abbas sannan hanya ta biyu daga husayn wato wannan al-muzani an gane ko Hussein ibn Auf al-Muzani hanya ta uku kenan daga Sinan ibn Abdullah al-Juhani shine sai ya ce walam yazkuril ladhi sami'ahu minhu Abdullah dan Abbas bai ambata marwayicin da ya ji hadisin daga wajensa malam ke cewa tabbas ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan babi ba ma hadisi ɗaya ba hadisin ya wuce a lissafa na cewa in mutum karfinsa ya kare ya zama dattijo akan iya zuwa a yi masa haji ko wanda yake mamaci ko wanda yake marar lafiya sai yake cewa aiki akan haka yake a wajen malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasunsu don haka ya ce wa bihi yahudu sabri da wannan fada sufiyani da wannan hukunci sufiyani ibn sa'id as-sauri ke ba da hukunci haka nan abdullahi ibn al-mubarak haka al-imam shafi'i haka al'imamu ahmad haka ishaq ibn ibrahim ya rauna an yi hajji anil mayyit suna ganin ingancin ai hajji a madadin mamaci a je a yi masa hajji al'imamu malik sai ce iza ausa an yi hajji an hujja anhu shi al'imamu malik ya kayyade sai in mamaci ya yi wasiyar a yi masa to sannan za a masa in bai yi wasiya ba ba za a masa ba don haka a malikiya kusan maganganu uku suke da magana su ta farko cewa bai halatta a mamaci haji an gane ko magana ta farko a malikiya mamaci ba a masa haji magana ta biyu ya inganta amma sai in ɗan shi ne ko jikan shi kan iya zuwa ya yi masa magana ta uku shine wannan magana da malam ya hakaito cewa al'imamu malik ya tafi akan cewa mamaci akan iya masa hajji amma da sharaɗi idan ya yi wasiya amma alƙaulu ma ƙalar jumhur abinda jumhur malamai suka tafi a kansa ko da bai yi wasiya ba wato akan iya masa an gane ko akan iya masa haji inda da hali akan iya zuwa a yi masa mamaci ko wanda yake da tilo sai yake cewa wato wasu daga cikin malamai sun yi rangwamen an yi hajji anil hayyi wato rayayye za a iya masa hajji idan kana kabiran idan ya zamantu dattijo au bi halin la ya gadiru an ya hujja ko kuma ya kai wani hali wanda baya da ikon da zai iya haji shine muka ce kamar marar lafiya marar lafiyan da ba zai iya zuwa ya je ya haji ba to wannan akan iya masa wa huwa qawlu ibn mubarak wa shafi'i wannan fada ce ta abdullahi ibn mubarak da imam shafi'i wannan babi na gaba malam ya shigo da hadisin abdullahi ibn buraida daga mahaifinsa shine buraida ibn husayb wanda tun a baya malam ya yi isharar cewa a wannan babi akwai hadisi daga aliyu dan abi dalib da buraida ibn husayb to shine anan ya zo da hadisin buraida buraida ke cewa ja'at imra'atun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat inna ummi matat wa lam tahuj tace ya rasulullahi mahaifiyata Allah ya mata rasuwa alhali ba ta yi hajji ba afa ahujju anha shin zan iya yin hajji a madadinta ma'ana in mata hajji qala na'am hujji anha manzon Allah yace kwarai je kike mata wannan hadisi hadisi ne tabbatacce domin na cikin sahihu muslim umarni ne a nan manzon Allah yake ba ta na cewa ta je ta ma mahaifiyarta haji kenan a nan na nuna mana halaccin mamaci ana iya masa haji ko da bai yi wasiya ba domin a nan cewa ta yi mahaifiyata Allah ya mata rasuwa ba ta yi haji ba shin zan iya mata haji manzon Allah ya ce kwarai je kike mata haji shine malam yace wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce sannan baban da ke bayansa shine hadisin abi razin al-ukaidi wanda shi ma malam ya yi ishara cewa a wannan babi akwai hadisi daga wane da wane da wane a cikinsu sai ya zano da abi razin shine anan ya zo da hadisin shi abi razin ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah sai ya ce ya manzon Allah inna abi shaykhun kabir yace lalle mahaifina dattijo ne wanda karfi ya kare la yastati'ul hajja baya iya yin hajji wala umrata ko umra wala wa'ana wato ko ya maraita akan raƙumi ya kama hanya yace ba zai iya ba yace ya rasulullahi abinda ake nihi da abwan wato shine kenan ka hau abin hawa kai tafiya ko kuma bulaguro shine ake kira da abwan kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa yawma wa'anikum wa yawma iqamatikum qala sai manzon Allah yace hujja ana abika wa atabir ima mahaifinka hajji kuma yi masa umra a nan manzan Allah sai da ya limka masa yi masa hajji yi masa umra wannan shine dalili ƙarin dalili wanda jumhurin malamai suka tafi akan cewa duk wanda dattijo ƙarfinsa ya ƙare akan iya zuwa a yi masa hajji hakanan wanda ba shi da lafiya hakanan mamaci akan iya masa illa kasancewar sharaɗin shi wanda zai iya ma wani hajji kamar yadda hadisi yake cikin asunan al'arba'a wanda hadisi ne ingantacce an zo miƙati manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ji wani mutum na cewa labbaika an shuruma labbaika an shuruma sai manzan Allah yake tambaye shi man shuruma wane ne ku shuruma sai yake cewa akulli au qaribun ya ce ya rasulullahi wani dan uwana ne sai manzon Allah yake cewa da shi hajjta an nafsik shin kama kanka haji qala la yace a manzon Allah sai yace da shi hujja an nafsika thumma hujja an shukruma farko dai je ka kama kanka haji in kama kanka haji sannan kuma nan gaba sai kama dan uwanka shukruma wannan hadisi shine wanda malamai suka tafi akan cewa sharaɗin wanda yakan iya ma wani hajji sai wanda ya taɓa yi an gane ko idan kana matsayin fanza ko kuma bankola yadda ake faɗa a hausa wanda bai taɓa yin hajji ba shine ake kira da fanza ko kuma a ce masa bankola to wannan ba zai iya ma wani hajji sai in ka je ka yi sannan in ya so nan gaba kakan iya ma wani kamar yadda shi wannan sahabi da manzon Allah ya yana cewa labbaika an shugruma ya Allah na amsa maka na kuma amsa maka a madadin dan uwana shugruma ma'ana shi yake nihin mahaji wanda wannan na nuna mana in zaka ma wani haji in ka zo miƙati lokacin da zaka yi ihlal in umra zaka yi ba zaka ce ba labbaika umra ka kyale sai dai ka ce labbaika umra an fulan misali kaddar cewa dan uwan naka sunan shi Muhammad sai ka ce labbaika umratan an Muhammad in mahaifiyarka ce zaka ma labbaika umratan an ummi in hajji ce labbaika hajjan an ummi in mahaifinka ne sai ka ce labbaika hajjan an abi to shine anan da manzon Allah ya ji wannan sahabi yana labbaika an shubruma sai manzon Allah ya tambaye shi wane ne ko shubruma sai ya ce dan uwana ne maza Allah sai ya bincike shi shin kama kanka haji sai ya ce a maza Allah ya ce tuje ka kama kanka haji kuma sannan kama dan uwanka shugurma to dan haka shi anan wannan sahabi sai manzon Allah ya ce hujja ana abika wa atamir ima mahaifinka haji kuma i umra wanda wannan hadisi shine daya daga cikin dalilan da suke tabbatar da umra wajibi ce kamar yadda babe ne na musamman zai zo nan gaba wanda al-imamu Ahmad Allah ya ji kansa yake cewa duk a dalilan da suka zo akan wajaucin umra babu mafi inganci wanda yake mafi bayani a fili sama da wannan hadisi domin umarni ne manzon Allah ya hujja ana abika wa atamir duk umra yi masa umra wanda umarni in ya zo kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa iya abin da yake fa'idantarwa wajabci sai an samu dalilin da ya sarrafa shi daga wajabci zuwa mustahabbanci shine anan malai yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce wa inna ma zukiratil umratu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi hadha alhadith malai yace kusan da cewa kadai an ambaci umra daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan hadisi an ya atamira rajulu an gairi kenan wani yakan iya ma wani wato umra kamar yadda dalilai sun gabata wani yakan iya ma wani haji to amma wannan hadisi sai ya nuna cewa hatta da umra wani zai iya ma wani a madadinsa dattijo ko wanda yake mamaci ko wanda yake mara lafiya sai malam ya ce abu razina al'uƙaili sunansa da ke ibn amir allah ya kara masa yadda dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi allah ya gafarta mana allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك